إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin wato dinnan shida ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 32 cikin jiran darussa daga littafin Ashratun Nisa wallafar al'imamu Abu Abdurrahman Ahmad ibn Sha'ib ibn Ali an-Nasa'i rahmatullahi alaihi wannan littafi asalin shi wani sashi ne na As-Sunan al-Kubra ta shi al-Imam nasai wanda ya ware shi daban yana magana ne akan fiqhun musulunci game da zamantakewar aure da zama da iyali Allah ya saka Imam nasa'i da alkhairi za mu tashi yayin da malai yake cewa babu ma yunalu min alha'ibi wa ta'wilu qawli llahi tabaaraka wa ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah subhanahu wataala mala yace babu ma yunalu min al-haidi babun da ke bayani akan abin da za a iya samu a tare abin da ya halasta a aikata da mace mai haila wa ta'wilu qaulillahi tabaaraka wa ta'ala da kuma bayani akan fassarar fadin Allah da Allah yace wa yas'alunaka anil mahidi kuma suna tambayan ka game da haila qul huwa adhan kace musu kazanta ne fa'tazilun nisaa fil mahidi saboda haka ku ƙaurace wa mata a lokacin haila wala taqrabuhunna kar ku kusance su hatta ya tahurna har sai sun yi tsarki fa idza tatahharna idan suka tsarkaka fatuhunna to ku zakke musu min haythu amarakumullah ta inda Allah ya umurce ku Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin lalle Allah yana kaunar masu tuba Allah yana kaunar masu tsarkakuwa wannan aya ce a cikin suratul baqara ita ce aya ta 222 insha Allah to aya tana da masailu da yawa duk da ba tafsiri muke amma babu laifi ayi ishara zuwa ga wasu su a wannan a wannan bigire farko da Allah ya ce wa yasalunaka anil mahid kuma suna tambayan ka game da al mahid ko dai zama al mahid ma'ana lokacin haila ko kuma al mahid wurin haila wato farjin mace mai haila Al'imamu Muslim da ma shi nan al'imamun Nasa'i sun ruwaito kisa wannan tambaya za mu zo mu ji ta a gaba cewa, ko dai Sabit ibn Dahda kamar da yabo a cikin wasu riwayoyi, ko kuma Usaid ibn Khudair shi da Abbad ibn Bishir radiyallahu anhu ajma'in su ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Yahudawa sun kasance suna cewa idza hadatil mar'atu idan mace tana haila sai a kore ta daga gida. sai annabi ya ce a'a ƙarya suke yi ba haka bane isna'u kulla shay'in illa nikah ku aikata komai in banda asalin saduwa shi kadai ne aka hana wannan kenan jinin haila kamar yadda aka sani jini ne malamai kamar da suke ba suka ce damun aswadu khafir ta'aluhu humra wani jini ne mai kalar baki mai duhu wanda yake khafir mai kauri tik ta'aluhu humra wanda jirze yake yake dan hawa kansa Allah subhanahu wataala yake kul huwa azan kace musu shi jinin haila azan datti ne ko cutuwa ne asalin al'aza shine ma تتأذى منه المرأة وهو شيء تتأذى منه المرأة وغيرها wani abu ne da ita mata tana cutuwa kuma wannan kusa ita ma yana iya cutuwa kamar mijinta yana iya cutuwa ya rasa samun biyan bukatar sa a wannan yanayi ta yu tana da ɗa a kusa ko wani makamancin sa wanda in tana halin haila kun kun fi ni sani ku mata iyayenmu to wata za ta yi ta fushi har ta yi ta wasu abubuwa wanda ba su dace ba to ko kuma ya zama cutarwar gare ta abin da ake nufi shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na nuqsanu diniha wanda hakan yana tawaye addinin ta Annabi ya ce alaysa idha hadat ihdakunna la tusalli wa la tusum ashe ɗaya kun tana haila ice ai ba ta azumi kuma ba ta sallah to kaga wannan akwai rangwame a cikin addinin ta da haka shine cutuwa da take sannan takan ji ciwon jiki shi ma cutuwa ne wata kan ji ciwon jiki wata ciwon kai wata ta jinga jin anxiety da makamantansu ko kuma ciwon ciki musamman ga 'yan mata wanda ba su yi aure ba suna yawaita ciwon ciki wata ya mata tsanani duk wata ce ta yi duk wannan yana daga cikin azan din idan an ce bai itibari annal adha ya masul mar'a sannan har ila yau al'adha har ila yau yana ɗaukan ma'anar abin da yake al-makruh abin da ba a so kamar da wato magana mara daɗi ko abu mara daɗi abun takaici kamar da Allah yake cewa la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ai al adha wato cutarwa abun kama sannan al-qadar shi ma ana ce mushi dinnan abin nan al'aza ana kazanta kamar da Allah ya ce kamar da ba a cikin hadisi a mitsu anhul aza da kuma abin nan wa iza wa adnaha imadatul aza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin shu'abul iman adnaha imadatul aza an tariq kaga shine kazanta kenan haka irin fadan Allah wala junha alaikum in kana bikum azam min matarin abin da zai cutar da ku haka kamar faɗin shi wada azahum abu mai cutarwa duka waɗannan suna nuni zuwa ga duk abin da zai ma cutarwa Qur'ani ya amfani da lafazin aza don nuni zuwa ga ababe masu cutarwa suna da yawa daban-daban a sanadiyar haila to abin da ake ishara dai a nan shine cewa rashin halastin tarayyar aure da mace mai haila saboda wannan muhallin a lokacin bai dace da ai tarayya da ita a kai ba za a samu cututtuka da damuwa iri daban-daban Allah bai yadda ba Allah ya haramta Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid ku guje wa mata a lokacin haila al mahid bi ma'ana zamanul haid ko al mahid mahallul haid shine farjo ku guje musu ku guji wannan wurin itizal anan yana nufin wato adamul jima ba wai guje musu a ɗakin su ko a daina magana da su ba ina fata muna ganewa Allah ya ce wala taqrabu hunna kar ku kusance su wato taqrabu ana karanta shi da fathur ra taqrabu sai zama ai la tujami'uhum bil fi'l ma ka karanta taqrubu taqru wala taqrubu hunna sai zama la tadnu kenan kar kuma yi kusa da inda suke hatta ya tsahurna har sai sun yi tsarki al-imam al-kisa'i da hamza da asim suna karanta wannan wajen da hatta yatta yatta da da shadda yatta harna da shadda sai zama wannan kira'a za ta bambance rigingimu da ake da dama akan bambanci tsakanin ya tsuhurna da fa'iza ta tsaharna, ya tsuhurna tsayawan jinin, ta tsaharna amfani da wani abu don kau da ragowar jinin, wancan na farko tsayawar jinin shi ya tsuhurna, tsahurat jini ya tsaya, nan kuma ta tsaharat ta yi amfani da wani abu wajen ƙara tsarkaka, sai malamai kuma suka yi saɓani mai yake ne da ta tsaharat wasu suka ce shi ne a tsuhur wanka, wasu suka iktisal kenan bilma, wasu suka ce a alwudu'u wasu kuma suka ce a huwa gusulul farji wallahu a'lam sai dai magana mafi zama ahwat shine ta yi wanka tukunna dan fita daga duk wani wato iskaliya wallahu a'lam fa'tu hunna to daga nan sai ku zakke musu wannan ma qur'ani yayi alkunya saboda kawaici yace fa'tu hunna min haythu amarakumullah ai fa'tu hunna fi haythu amarakumullah min anan bi ma'ana fi kamar yadda yake cikin madan Allah aruni ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض da kuma irin idanu da da salati min yawmil juma'ati ay fi yawmil juma'ati ina fata mun gane sai zama ma'anar shi wato fi haifu amarakumullah a cikin inda Allah ya umarce ku shine cikin gaban su kenan inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son kuma tsarkaka akwai maganganu da dama da aka yi akan aya kamar na ambata ba ita ce asalin muhallin kabiya ce ta tafsiri ba wannan aya ta daga cikin usul na ta'amulu ma al-haid a cikin shari'a musulunci wanda yake nuna kamala ta musulunci ya kula da komai a cikin rayuwar mutane ita haila wannan jini na mata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabi'a ce Allah ya halicci ƴaƴa mata akai Allah ya halicci ƴaƴa mata da da dabi'a ta ainihin wato haila suna yi duk wata sai wani dalili na yarinta ko tsufa ko ɗaukan ciki ko wani cutuwa ko makamancin haka akwai hukunce-hukunce da dama da suke da alaƙa da haila da haka wajibi ne gare ku ya ku ‘yan uwanmu iyayenmu mata ku yi ƙoƙari ku fahimci mas'alar da take da alaƙa da waɗannan ƙa'idoji da waɗannan masail ɗin ku dage wajen zuwa makarantu da sauraron malamai da tambaya don sanin hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da waɗannan abubuwa don kin ga batu akan sallah ma'ana barin sallah sanda ake haila batu akan azumi barin azumi sanda ake haila da kuma cewa za a rama da batu akan jima'i cewa mata aure ba ta kwanciya da mijinta sanda take haila sai dai suna iya runguma juna kamar da za mu zo mu ji ko su kwanta a gado ɗaya ko su ci abinci a kwano ɗaya ko su sumbanci bakin juna duk wannan ya halasta amma asalin tarayya aure ba a yi sannan batu akan lissafin idda Allah subhanahu ta'ala ya alakanta iddan ya mace da ainihin batu na jininta bin nan kamar da yake cikin alkur'ani bayanai sun zo a sotul bakara ne ko inda Allah subhanahu ta'ala ya tattauna akan mas'alar ainihin wato haila tun daga wal mutallaqatu yatarbasna bi anfusihinna thalathatu quru ayoyi ne da dama suka zo akan wannan mas'ala magana akan saki da sauransu ba za mu iya ardi gare su anan ba to haka idda da saki a cikin haila hukuncinsa rashin dacewarsa kasancewarsa bid'a da matsalolin da malamai suka tattauna game da hukuncin mace ta taba alkur'ani a halin tana haila hukuncin mace ta shiga masallaci a halin tana haila hukuncin mace ta kanta alkur'ani a halin tana haila haramcin yin ɗawafi ga matar ta je aikin haji ko umara alhalin tana haila da kuma za ta rama wannan ainihin wato abin nan daga baya wannan ɗawafin da ya kubuce mata kamar da farga sai na Aisha batu akan balaga cewa haila na daga cikin hanyoyin da ake gane ya mace ta balaga dan yarinya ta fara haila to alama ne akan ta balaga shari'a ta hau kanta da sauransu da kuma wato batu akan shi kanshi tsarkakuwa daga wankan haila tsarki wato at-taharatu min al-haidi da abin da ya shafi warware gashi ko rashin warware shi da abin da ya shafi amfani da turare ko wani abu wanda yake mai kanshi kwarai ko na sinadari mai fidda karnin inda watakila jinin ya taba a jikin kafafunta da bambancin haila da istihaba duk waɗannan masail ne masu yawa kwarai da gaske malamai su tattauna su ga sunan a cikin littattafai mabambanta Shekul Albani namu Malam Muhammad Awal Adam jazakallahu khairan wa ghafarallahu lahu ya yi wasu kasusuwa a lokacin rayuwarsa da ya samu suna haila larurar mata ina fata yan uwa mata kuma ku sake sai waɗannan kasusuwa za ku samu fa'idoji sosai so duk waɗannan masail din da ire-iren suna da alaka da haila kamar yadda Ibn Abdul Bari yake faɗa sorry Ibn Arabi yake faɗa cikin tafsirin sai cewa akwai masaloli guda goma sha shida waɗanda ke da alaka da hailar ƙiyama ce Allah ubangiji ya samu dace to a takeice wannan game da unwani din kenan sai malai yake cewa akhbarana amr ibn ali qala haddathana abdurrahman an qala haddathana hammadu ibn salama qala haddathana thabit an anas qala kanat al-yahud idha hadat al-mar'atu minhum lam yu'akiluha lam yuwakiluha ولم يشاركوها سوري ولم يشاربوها ولم يجامعوهن في البيوت فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع al-imamu an-nasai ya ya karɓo wannan hadisi daga babban malamin sa shine wato al-imam amr ibn ali ibn bahar al-fallas kenan wanda ya rasu ne mun sha faɗi a shekara ta 249 daga cikin rijalul jama'a babban malami ne na hadisi qala shi kuma yace dasana abdurrahman ya ibn mahdi wato malam abdurrahman ibn mahdi babban malami shi ma Allah ya gafarta masa qala malam abdurrahman ibn mahdi yace haddathana hammad ibn salama malam hammad dan salama babban malami shi ma ba mu hadisi shi kuma yace daga sabit ya ibn aslam albunani sabit ibn aslam yace an anas daga sahabi man sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yace قالت اليهود كانت اليهود إذا حادت المرأة منهم larabawa sorry yahudawa sun kasance idan mace daga cikin su tana haila lam yuwakiluha ba za su ci abinci da ita ba ba a zama a ci abinci da ita sai dai a ware mata kwananta daban walam yusharibuha ba za a sha wani abin sha tare da ita ba sai dai a ware mata nata kwananta daban wurin zamanta daban abincinta daban walam yujami'uhunna fil buyut ba a shiga daki ɗaya ta tana da ɗakin da za a ware mata can za ta dinga duka harkokin ta ta tsarkaka wannan yana daga cikin tawai haƙƙin ƴa mace da suke tun a wancan lokaci wanda musulunci ya zo ya hana fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil muhid kuma suna tambayan ka game da haila qul huwa adhan kace musu haila kazanta ce datti ce fa'atazilun nisa a filmahidi, ku guje wa saduwa da mata a lokacin haila, wala ta hunna, kar ku kusance su a taya hunna, a sai sai tsarki. Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama, sai annabi sallallahu Alaihi Wasallama ya fassara musu cewa, if'alu kulla shay'in illal jima, ku aikata komai da su, ku ci abinci, ku sha da su, ku kwana ɗaki ɗaya a zauna a yi fira, a rungumi juna, a kwanta a kan gado ɗaya a yi bacci duk abin da ya kama a yi a yi amma banda asalin da aure shi kaɗai ne a kara. wannan hadisin hadisi ne tabbatacce kamar da ake gani isnadin shi ne ingantacce ne kuma jumhurin malaman musulunci wannan shine abin da suke faɗa in banda wato haramcin zuwa ga mace jima'i a lokacin haila da halascin kuma yin komai in banda shi in banda wata magana shazza da aka hakaito kamar da Qurtubi yake ba labari a tafsirin sa rahmatullahi alaihi an hakaito ta daga Ibn Abbasin da abida as-salmani rahmatullahi ala abida wa radiyallahu an ibn abbasin wa an abi cewa su suna cewa hatta ma wato wato abin nan har kulli shay'in din banda jima'in duka dole ne a guje shi wannan magana shazza ce ba a karbanta ba a ba a ainihin wato aiki da ita sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kuma Aisha za su bada labari matansu cewa yakan umarci ɗaya su ta sanya kwardalle ta ta kulle jikinta sannan sai ya kwanta guri ɗaya da ita ya rungume ta su yi bacci to wannan yana daga cikin babu saddiz zari'a babu saddiz zari'a wato toshe kamar banna idan mutum zai kwanta da matarsa mai haila mu kiyaye to ba a so ta kwanta babu wani abu a jikinta babu sutura a jikinta kada ya zama jikinta tsirara dan wannan zai fita mai da sha'awa kuma zai fi wato bashi saukin saba wa wannan doka ta Allah amma idan ta saka wani sutura kamar yanzu a zamanance ta saka wando ko siket ko zani bayan dama kuma kamar yadda kuka sani kuma ta kuna yin amfani da abubuwa na tara jinin daga zuba wato abin da ake ce ma kunzugu kenan ko a zamanance amfani da audugan mata bayan nan kuma ya zama ta saka wani abu tsakankanin cibiyarta da kafarta da da ainihin gwiwoyinta ta saka wando ko ko zani ko makamantansa dan ko da sha'awarsa ta ta kai sadda zai ji yana buƙatar ta ko kuma ya, manta cewa tana halin jini ne ya, ƙoƙarin kusanta ta to ba zai samu kaiwa zuwa gare ta ba sai ki nemi wani jeans ki ajiye shi zaki dinga sakawa irin wannan yanayi ina fata mun gane to wannan kenan da haka akwai saddun zari'a wannan ka'ida ce sananniya wato toshe kafar yuwar kafar yuwar banna baya ga wannan mutum yana iya ainihin kwanciya tare da matarsa a irin wannan hali babu wani iskali akai insha Allah ina fata mun gane wannan sai mala yace babu ma yajibu ala man wati amra'atahu fi hali haidatiha wa zikiru al-ikhtilaf babin da ke bayani akan menene kaffara idan mutum ya saba wannan doka ta Allah to ya ainihin wato yi laifi laifin kuma an samu nassoshi da suka zo suka yi bayani akan kafararsa wato menene abin da ke kan mutumin da ya aikata irin haka an samu nassoshi sun zo shine malam zai kawo mana waɗannan karatuttuka yace akhbarana ishaq ibn ibrahima qala haddathana qala akhbarana muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'ba an al-hakimi عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن نقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار wannan ita ce riwaya al-Imamu Abu Dawud da Ibn Majah haka na al-Imamu Ahmad ya rawaito ta cikin musnadinsa rahmatullahi alal jami' Malam Nasa'i rahmatullahi alaihi yake cewa akhbarana Ishaq ibn Ibrahima shine Ishaq ibn Rawiya al-Handali babban malami rahmatullahi alaihi shi kuma ya ce daga Muhammad ibn Ja'far wato gundar kenan gundar na gidan shu'uba din nan dan dan mata shu'uba haddathana shu'ba ya ibn al-hajjaj an al-hakam ibn utayba kenan ibn utayba al-kindi maulahu ya rasu a shekara ta 115 shi kuma ya ce daga Abdul Hamid dan Abdurrahman dan Zaid dan Khattab jikan Zaid dan Khattab ne dan uwan sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa an Zaid an Miksam daga Miksam ibn Bajira wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 101 yana da hadisi a cikin Sahih Bukhari da al-Kutub al-Arba'a wato as-Sitta ma khala Muslim an ibn Abbas shi kuma ce daga ibn Abbas radiyallahu an ibn Abbas wa an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man في عن في الذي يأتي امرأته وهي حائض game da hukuncin mutumin da ya zake wa matarsa alhalin tana halin jinin haila duk da wannan hanin da aka yi ya ainihin kau da kai ya rufe ido ya tafi ya je ya sadu da ita har ya kai gare ta ya sadu da ita alhalin tana cikin jini to wannan mutumin ya tasaddaka bi dinari zai yi sadaka da dinari au bi nisfi dinarin ko rabin dinari. Dinari a yanzu jama'a a irin lissafi na kuɗin Najeriya marasa daraja, to dinari yanzu yakan kai kusan naira dubu casa'in dinari ɗaya. Domin rubu dinar ɗin yakan kai naira dubu ashirin da hudu. Kun ga ashirin da hudu sau hudu nawa kenan dubu casa'in da wajen takwas. A ce dai kawai dubu ɗari. dinari ɗaya kamar naira dubu ɗari ne rabin dinari kuma kamar naira dubu hamsin kenan da haka za ka biya wani sabon sadaki ne sabon sadaki zai biya zai sadaka da shi sai je ya samu su talakawa ko miskinai ko ya kai wani asusu na marayu ya sadaka da shi me yasa saboda waccan doka da ya karya me yasa aka ce wani wani dinari guda wani rabi wasu malamai suka ce wanda yake da wadata sosai to dinari guda wanda bai da wadata sosai shine rabin da wai kuma suka ce wanda ya zama a farkon jinin ne farkon jinin yana da tabbacin tana halin jini ya je zakke mata to dinari guda wanda kuma a ƙarshen jini ne ya tsammanin ta tsarkaka ya je bai tantance ba ya sadu da ita to rabin dinari wasu kuma suka ce wanda ya da gangan dinari ɗaya wanda ya da kuskure rabin dinari malamai da su maganganu kala daban-daban tare da cewa ma kuma malaman da suke ganin hadisin yana da rauni ta fuskar wato itirabi da ake ganin an samu amma za mu zo mu ji duk malamai za su faɗa cewa wannan itirabi din ba bai tabbata ba wallahu ta'ala alam daga cikin malaman da suka yi maganganu akan hadisi akwai ibn abdul barri ya yi maganganu a cikin listizkar haka shekul albani a cikin littafinsa adabu zifaf haka ainihin wato albaihaqi a cikin sunan kubra malamai da yawa su tattauna dai akan wannan mas'ala wallahu ta'ala alam to da haka kaji tsadar da ke cikin wannan kwaba tunda an ce kuɗi ne za a biya kaga sai mutane su yi takalman da an ce azumi uku ne wani ma sai je da gangan ma yayi ya azumi sannan kuma azan da aka ce a baya jama'a mu kula akwai cuta ta rashin lafiya da ke iya kama ka jikin al'aurarka idan kana gangancin zakewa matarka a halin jini kiyaye wannan yana iya saboda wannan jini da ke fita yana ɗauke da cututtuka da damuwa domin jinin shi hailan kamar yadda suke faɗa a likitance shine ƙwayoyin halitta ne na mace wato waɗanda suke ƙwayayenta na ɗaukan ciki in ta yi ovulating ba ta samu ɗaukan ciki ba Allah bai sa ɗauki ciki ba to bayan kwanakin ovulation ɗin waɗannan ƙwayar halitta su ne suke narkewa su lalace su zama jini to kamar wata bola ce wata shara ce wata kwata ce ake fitarwa daga cikin mahaifa ku kiyaye wannan don haka sai kuma ka zo ka saka al'aurarka a ciki ka jagwalgwala ya shiga ya fita to akwai yiwuwar wannan jini da ya makale a jiki ko ya shiga cikin ramin al'aurarka ko wani abu makamancin haka ko ya gogi jikinka akwai yiwuwar ya sa maka cututtuka na sanyi ko cututtuka na daji ko wani cuta a rasa kanta akwai su dai da yawa malaman asibiti su suka san wannan da haka sai ka kiyaya in ba za ka kiyaya don tsoron Allah ba sai ka kiyaya don lafiyarka asali dai ka ji tsoron Allah ka daina shi ne yafi mata da yawa suna yawan kuka da irin wannan cewa wasu mazan ba ruwan su shi kawai in yazo yana da bukata ba ruwan shi da kawai tana jini ko ba ta yi to Allah ne ya hana da haka sai kai kokari ka tuba ina fata muna ganewa jama'a Allah subhanahu ta'ala da kanshi shine ya hana wannan abu kaji dai aya ce karara Allah ya ce fa atazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna ku guje wa mata lokacin haila kar ku kusance su to kai kana musulmi Allah ya ce kar kai sai ka bari sannan kuma al'ada ce kaji ta ta, ta, ta mutane a yanzu kristoci sune suke irin wannan da sauran marasa addini sune suke ba ruwan su da tantance shi za su je wa ya mace ko ko tana haila ko ba ta yi wannan ba shi ne damu su ba makai musulmi wajibi ne ka zama ka damu da wannan Allah shi kyauta قال أخبرنا إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا سعيد ابن عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مكسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة أما حمذي فمرفوع وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه قال بعض القوم يا أبا بستام يا أبا بستام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان فقال والله ما أحب أني حدثت بكذا وسكت عن كذا وأني أمرت في الدنيا أمر نوح في قومه آه وانا حديثي آه آه بن نا نا نا نا إبراهيم ابن يعقوب واتو الجوزجاني كان إبراهيم ابن يعقوب ابن إسحاق السعدي وانا كسند سنة الإمام الجوزجاني رحمة الله عليه جوزجاني يتشي حدثنا سعيد ابن عامر واتو الضبعي كنان wanda ya rasu ne shekara ta ɗari biyu da takwas daga cikin rijalil jama'a shi kuma yake da sana shu'ba ya an ibn al-hajjaj al-imam al-imam al-alab an al-hakam shi ne shine ibn utayba din can al-kindi an abdul hamid wato ibn abdurrahman ibn zaid ibn khattab abdul hamid yace miksam daga miksam ibn bajira shi kuma yace an ibn abbasin fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id game da hukuncin mutumin da yake zakke wa matarsa alhalin tana haila qala yace ya tasaddaqu bi dinari zai sadaka da dinari a nisfi dinar ko rabin dinari to maka lura da kyau wannan riwaya mauqufiya ce ma'ana a can shu'uba ya karantar Muhammad dan Ja'far ya rawaito daga shu'uba riwaya marfu'iya anan kuma Sa'id ibn Amir Abdaba'i shine roto daga Shu'ba Shu'ba ya tsaida hadisin akan ainihin wato Ibn Abbas da Shu'ba ya kawo wannan riwaya yanzu sun sa mai shakku kenan asalin abin da yake bayar riwayar sada shine wancan marfu'in amma da suka da suka sa mai shakku sai ya ba su ita a mawqufiya sannan sai ya ce amma hifzi fa marfu'un to ni dai gaskiya saboda Allah in ji shi uba asalin abin da na hadace shi ne ibn abbasin ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala fulanun wa fulanun innahu kana la yarfa'u yace amma da wane da wane da mu koyi hadisi nan tare da su sai suka dinga cewa ai ibnu abbasin baya raffa a wannan hadisin daga cikin masu faɗa haka zamu zo mu ji akwai wani abu abdullahi ash-shaqari zamu ji riwayar shi a gaba yace to dan haka shine ni ma yanzu na hakura nake bai da shi mauqufi wannan ya daga cikin ittirabin da ake tuhuman hadisin da shi ina fata muna ganewa fa qala ba'd al sai wani cikin mutane yace ya aba bistab Allah shiga fatta malam haddithna bi hifzika mu dai ka gaya mana abin da ka haddace wa da'ana min fulanin rabu da maganar wani fa qala sai ibnu abbas sai ibnu sai shuba yace wallahi ma uhibbu anni haddathu bi kaza wa sakattu an kaza yace na rantsi da Allah ba abin da nake so bane a ce na faɗi kaza kaza kuma nayi shi wannan ba shine damuwa ta ba wa anni umirtu fid dunya umara nuhin fi qaumi ce koda za a bani iya shekara annabi nuhu a a a duniya baburi na ne a ce wai ga abin da na iya ga shi na fi kowa ko ina da hadisin da wani bai da shi ce wallahi wannan ba burina bane wannan riwaya haka wasu mutane da dama cikin wato ɗaliban shu'uba suka ruwaito ta mawqufiya kamar Affan da wasu daga cikin su suka ruwaito ta mawqufiya shi kuma gundar ya zo ya kawo ta marfu'iya to iskali shine shin wannan ziyatu thiqa ne ko ko shi zuzi ne daga cikin abin da malamai suka yi ta tattaunawa akai kenan zai kawo mana wasu ra'ayin banda ba wannan ba al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin wato hashiyarsa ta Sunan Abi Dawud Tahdhibus Sunan da At-Tibrizi a cikin sharhin Murqat duka wato sharhin Mishkatul Masabih al-Mirqa duka sun tattauna akan wannan mas'ala game da inganci ko rashin inganci wannan riwaya haka nan kamar da ambata a dazu Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi shi ma a cikin Adabu Zifafi ya kawo wannan mas'ala kuma ya karkata zuwa ga cewa lalle hadisin ya tabbata wannan mas'ala an riga an kai ƙarshen ta don haka hadisi ne tabbatacce wanda duk yayi irin wannan kuskure to lalle wajibi ne akan shi ya biya wannan bashi na ainihin wato sadaka da dinari ko dinari guda biyu zai duba menene kimar dinari kamar da muka ambata a yanzu kimar dinarin nan kamar ka ce naira dubu ɗari ko wani abu makamancin haka da haka idan mutum ne wanda yake yana da samu yana da wadata to an biyo shi dinari an biyo shi dinari guda idan mutum ne kuma wanda yake wato mara mara akwai sai ya nemi rabin dinari to shin yaushe zai bayar da zaran ya samu zai bayar shin zai je ga matar ko har sai ya biya babu wani nasi akan haka amma dai za ya daukan wasu ka'idoji kamar na zihari a ce to kar ya koma gun mata sai ya biya dan aka ce ya je ya ci gaba da mu'amalarsa kuma ran da ya samu kawai ya biya to babu wata ukuba a kansa da haka wajibi ne ya je nema ya yi wannan sadaka sannan ya ci gaba da tuba ga Allah subhanahu ta'ala na wannan ganganci da ya Allah ubangiji ka yafe mana Allah ka tsare mu zikrul ikhtilafi alal hakami ibn utayba bayani akan ambatan sabanin da aka yi a wannan riwaya akan al-hasan ibn utayba fihi game da wannan riwaya ma'ana zai kawo mana riwayoyi daga muka lura isnadin wato mai riwayan shine al-Hakam daga Miksam daga Ibn Abbas duk inda kawai ga haka za gani al-Hakam daga Miksam daga Ibn Abbas to ɗaliban al-Hakam din nan akwai mutum uku akwai Muhammad ibn akwai wato Amr dan Qais al-Mula'i akwai kuma Abdullahi Abu Abdullahi Ash-Shaqari sannan akwai Asbaq ibn Muhammad al-Qurashi wanda yake ya ruwaito daga Ash'as shi kuma Ash'as wato Ibnu Sawwar al-Kindi shine mai riwaya daga al-Hakam nan da haka al-Hakam na dalibai guda uku Muhammad ibn bin nan mai sunan shi Amr ibn Qais al-Mula'i da kuma Abu Abdullahi Shaqari da kuma Ash'af Ibnu Siwar al-Kindi dukkaninsu suna riwaya daga shi al-Hakam sai zama wani a cikinsu ya rafa'a shine amru dan qais kenan sauran kuma sun bar shi a matsayin mawqufi daga ibnu abbas wannan shine sabanin da yake so ya kawo mana na riwayar anan qala akhbarana al-hasan ibn muhammad az-za'farani am muhammad ibn sabbah qala haddathana isma'il ibn zakariya an ثم ذكر أمر ابن قيس عن الحكم أم مكسم عن ابن عباس قال واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار وانا رواية تزو تهنير واتو الحسن ابن محمد أبو علي كنا أبو علي الحسن ابن محمد ابن الصباح الزعفراني البغدادي بابا مالي من اجتماع حديثي ya rasu shekara ta 260 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi kuma yace an Muhammad ibn Sabbah wato Abu Ja'far ne Dulabi wanda rasuwarsa shekara ta 227 ya da cikin jalil jama'a qala shi kuma yace haddathana Isma'il ibn Zakariya wato mala Isma'il ibn Zakariya ibn Murra al-Khalqani shi ma daga cikin rijalul jama'a ya rasu shekara ta 173 yace shi kuma an sun mazakara sannan sai ambace Amr ibn Qais al-Mula'i to wannan shine shine hanya ta farko hanyar Qais sorry Amr ibn Qais al-Mula'i an al-Hakam daga al-Hakam ibn Utayba an Miksam daga Miksam ibn Bajra an ibn Abbas qala ibn Abbas yace waqa rajulun imra'atahu wa hiya ha'id wani mutum ya zake wa matarsa ya sadu da ita cikin haila فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da ya sadaukar da rabin dinari to wannan riwaya in za abu biyu a cikin ta farko marfu'i na biyu kuma takaituwa akan nisfu dinar zamu ji sauran riwayoyin sun zo da shi mauqufi ba marfu'i ba wato ibnu abbasin bai ce annabi ne ya ci ba sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya zo da zabi nisfu dinar ko dinar waɗannan saɓanin guda biyu kenan da suka faru wace ce riwaya qala akhbarana qutaybah ibn sa'id qala haddathana hammad an abi abdullah ash-shaqari an al-hakam aji isnadin daga abu abdullah ash-shaqari daga al-hakam ibn utayba an miksam an ibn abbas fi rajulin ghashiya imra'atuhu game da mutumin da ya je wa matarsa wa hiya ha'id tana cikin haila qala ibn abbas yace yatasaddaq bi dinarin aw nisfi dinari zai sadaka da dinari guda ko rabin dinari aji wannan mawqufiya al-ibn Abbas sannan bayanin sadaka kuma akwai zabi dinari guda ko kuma rabi wallahu a'lam wannan riwaya ita ma sai ya ce kamar da muke ganin isnadin ta ba da wata matsala in banda wannan sabanin da ke cikin matanin wa akhbarana wasil ibn abdul a'la آه قال حدثنا أثبات ابن محمد آه عن أشعث عن الحكم تكاغ وچن دغا أبو عبد الله الشكري كنا وانا كما دغا واصل ابن عبد الله الأعلى وانا ينا دا حديثي أتكي مسلم دا الكتب الأربعة آيار شكاة الربيو دا أربعين دا هدو قال شيكو يتي حدثنا أسباط ابن محمد أبا أب أب أسباط ابن محمد القرشي أسباط ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن خالد القرشي مولاهم كوفي ne wannan malamin mutumin kasar Kufa ne ya rasu ne shekara ta 200 daidai yana da hadisai a cikin kutubu sita gabaki daya an ash'afa daga ash'af ibn siwarin al-kindi wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 136 bayan hijira yana da hadisi a cikin muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn majah banda bukhari banda abi daud an al-hakam to shi kaga wannan ash'as din shine mai wannan riwaya daga al-hakam ibn utayba an al-hakami an ikrima daga ikrima to dan abbas maimakon daga miqsam waccan wannan ta koma daga ikrima fi rajuli game da mutumin da ya qawwa al-mar'atihi ya je garin matarsa nan wato da sigar tambaya wancan kuma da sigar bad labarin abin ya faru wahiya ha'ib tana cikin haila ya je mata قال أكتي ابن عباس ياتي يتصدق بدينار أو بنصف دينار زي صدقة دا ديناري قدا كوي صدقة دا رب ديناري وكنج wannan jama'a wannan duka sabani ne da aka samu a cikin riwayoyin kamar yadda na ambata muku game da wato abinda aka ruwaito raf'an wa waqfan da kuma wato khiyar za'i baina dinar wa nisfi dinar an ruwaito wannan da kuma ila janibi cewa shi ibnu abbas ne ya fatawa da haka ko ko ya danganta shi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina ganin bari mu saurara anan saboda zai ta tattauna akan wannan masail din yadda ya saba ya ta kawo su ya ta kawo su idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ji ikhtilafi kuma ha ila yau akan qatada shi ma da wannan riwaya daga Miqsam da kuma wato akan Husayf Husayf shi ma da riwaya daga Miqsam duka daga katan Miqsam din Al-Hakam da Qatada da Husayf dukkanin suna da wannan riwaya kowa za mu ji abin da ɗaliban shi suka ruwaito a kamar yadda shi imamu nasa'i ya saba yi zai kawo mana duka waɗannan riwayoyi insha Allah dake cewa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi